أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna 23 ga wata na safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 30 ɗin watan tara miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin karatun ahkamul jana'izi wa bida'uha hukumce-hukumcen mutumin da ya mutu a addinance sannan kuma da irin bayanai ko kuma da irin ababen da aka samu mutane sun kirkira sun sa a cikin harakai saboda la'alla karancin karatu ko na makamancin wannan za mu tashi inda malin yake zai ba da dalilai akan cewa wannan ijma'in da al'imamun nawawi ya yi wanda yake nuni akan cewa e an yi ijma'i cewa wani aiki na lada wani zai iya sadaukantar da aikin nan ga mutumin da ya mutu ya karanta ƙur'ani ya ce allah kai ladan ƙabarin wani ko allah kai wa wani ladan imamun nawawi ya ce malamai sun yi ijma'i akan haka amma mala albani yake cewa a'a abinda kawai zai amfani mutum a lokacin da ya mutu aikin wani wanda zai iya amfananka shine aikin ɗanka in banda wannan kuma sai aikin da kai ne ka aikata ka bar shi ka yi masallaci mutane suna sallah ka gina makaranta ɗiyan mutane suna karatu ka sai wasu littawai wasu ƙur'ani ana karantawa ka gina wa mutane rijiya suna shan ruwa ka gyara wata hanya mutane suna jin daɗin binta duk an aka bita ka samu lada to kaga wannan kai ne kama kanka to da fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa allaysa lil insani illa ma sa'a dan adam fa bayyana wani abu wanda zai rika samu har bayan ya bar duniya in banda abinda ya kai ya kawo wajen tabbatar da wannan abu to aikin wani ya ka samu ladan shi kawai sai aikin danka in dai ba kai kama kanka ba aikin kayan ka mutu wanda ka bari misali ayyukan da ladan su zai iya wanzuwa amma in banda su wani ya karanta qur'ani ya ce Allah kai ladan ga babana to wannan sai ɗanka amma wani malamin angonku ko kuma wani malamin garinku ko su wane ne wane ne ku a ce bari a yi karatu a sadaukantar mushi da wannan karatun baya yiwuwa kun gane shi kuma imamun nawo ya ce a ai an samu ijima'in malamai akan wannan maganar shi ne malam albani yake cewa ya ce walakin da ni fi shakkin kabirin bin sihhatil ijma'i min sihatil ijma'il mazkuri wa zalika li amrayn yace wannan ijma'in da Imam an-Nawawi yace an same shi an yi shi wanda aka ambata yace ina da shakka mai girma akan ingancin wannan ijma'in me yasa yace saboda al'amura guda biyu al'amrul awwal abu na farko an al-ijma'a bil ma'na al-usuliyyi la yumkinu tahaqququhu cewa ijma'i a ma'ana ta malaman usulul fiqh la yumkinu baya yiwa tahaqququhu tabbatura ijma'i yace min ghaifi ghairil masail allati ulimat a cikin fi ghairi a cikin wasu mas'alolin da allati ulimat mana ba mas'alolin da suka kasance ba an san su min addini bi darura a addinance kawai kowa ya san ma abu kaza kawai kaza ne wannan shi yake to ijma'i a cikin harshen malaman usul to wani abu ne wanda yake shi kuma anan غير في غير المسائل التي علمت من الدين بالضرورة kenan Allah ijma'i baya tabbatuwa sai a cikin fi gairi ba a cikin matsalolin da suka kasance ba sanannu a cikin addini abu sananne a cikin addini shine wani bai iya sadaukantarwa wani karatun da yi kuna makamancin wannan wannan shine abin da aka sani mali ce kama haqqaqa zalika al-ulama al-fuhul aw al-ulama al-fuhul kamar yadda malumai al-fuhulu manya manyan malumai wannan gagararrun malumai haqqaqa suka yi ta haƙiƙin mas'ala suka tabbatar da haka yace kabni hazmin yace kama abu muhammad ibn hazm al-andalusi ya ce fi usulul ahkam a cikin littayin shi usulul ahkam ya ce wa shaukani fi irshadul fuhul da malam shaukani shi ma a cikin littayin shi irshadul fuhul ya ce wal ustaz abdul wahhab da ustaz abdul wahhab ya ce khallaf a cikin littayin shi usulul fiqh wa gairihim da wasu malamai makamantan wannan su waɗannan malaman duka sun yi bayani akan cewa annal ijma'a bil ma'anal usuli la yumkinu tahaqququhu fi ghairi al masail allati ulimat min ad-din bi darura to amma sai gashi Imam Nawawi ya faɗi haka alhali kuma ya sa waɗannan malaman gaba ɗaya a cikin usul na abin da ya shafi usul fiqh malice wa qad ashara ila zalika al Imam Ahmad kuma haƙiƙa imam ahmad shi ma ya yi nuni zuwa ga wannan abin da imam shaukani da ibn hazm da al'ustaz abdullahab suka ta a kan shi shi ma ya yi ishara wa ƙada ashara ila zalika al'imam ahmad ya ce fi kalimatihil mashhura a cikin kalmar shi shahararriya wadda yake ta fi raddi alamani da al'ijma raddi da ya yi mayar da martani da ya ga mutumin da ya da'awar an yi ijma'i kama ka ce ijma'i wani abu ne wanda an sallama kawai kowa yarda imamun nawawi ya faɗa haka alhali kuma abin ya saɓani haka nan ne yawwa mala ya ce wa rawaha anhu ibnuhu abdullahi ibnu ahmad fil masail dan abdullahi dan al-imam ahmad ana kira shi da suna abdullahi ya rawaito haka daga baban shi a cikin littafin shi al-masail ya ce wannan al'amari na harko kenan wannan al'amarin bayuwa a ce an yi ijimai alhali kuma matsala ce wadda ba a santa ba sana abu na biyu ya ce annani sabartu kathiran fil masaili lati naqalul ijma'a fiha mal albani ke ce sabartu ya'ani fahastu wa bahastu nayi bincike sosai fil masaili a cikin waɗannan matsaloli allati naqalul ijma'a fiha wanda suka ce an yi ijma'i za ka iya yi ma wani azumi Allah ya kai ladar gabarin shi malam ya ce na yi bincike a irin wannan matsala na yi bincike ba ƙarami ba ya ce fawajattul khilafa fiha ma'arufan ya ce sai na samu saɓanin malamai a kan wannan abu wasu ce e wasu ce a ya ce wannan wani abu ne sananne kuma da ɗaɗɗe kenan za a yi wani zo ya ce an yi ijma'i ya aka aka ijma'i alhali kuma wani bai raba wani bai raba yawwa ya ce fawajattul khilafa fiha ma'arufan ya ce bal kai bari ma ra'aitu mazhabal jumhuri ala khilafi da'wal ijma fiha yace abinda mafi yawancin malummai ma suka tahi akai shine sabanin da'awar ijma'i akan wannan mas'ala imana jumhurul ulama kenan ka ce hadakan malumai suka yi yawa sun tahi akan cewa a ba kowane aiki bane ba wani zai aikata ba wani kuma ladan ya kai ya kai zuwa kabarin shi in ba dan shi bane wannan mutumin malici walau shi itu inda hana ga dama an urida al'amsilata ala zalika latsalar kalamu wa kharajna bihi amma nahnu sanadihi malice inda na ga dama da na rika koro maka misalai ala zalika akan wannan maganar da na maka na cewa fa a da yawa daga cikin malamai sun nuna rishin yardansu akan wannan ijma'in yace kuma inda nayi haka latsalar kalamu da maganar tamu ta rige za ta yi tsawo wa kharajna bihi kuma za ta hutar da mu daga amma nahnu bi sadadi sadadihi abinda muke magana akan shi yace amma duk da cewa ba za a ambato gaba ɗaya ba yace fa hasbunal an yace ya ishe mu yanzu an nazkura mu ambaci bi misalin wa'idin misali guda ɗaya malai ce wa huwa wannan misali shine kamar haka naqlun nawawiyyu imamu nawawi ya nakalto al-ijma'a ijma'in malamai ala anna salatal janaza la tukrahu fil awqatil makruha mun karanta shi anan imamu nawawi yake ce ya nakalto ijma'i ko na cewa sallar gawa ba a kyamaci yin ta ba a cikin lokutan da aka kyamaci yin sallah wasu lokuta aka kyamaci yin sallah hudowar rana tsakiyar rana da hadawar rana dab da hadawanta lokacin da ta tsakiya da dab da hutowanta kaga wannan ai an yi bayani sosai akan su a baya kuma an nuna karhanci saboda akwai hadisai da suke nuna akan haka nan to amma imamun nawawi ya nakalto ijma'in malamai akan cewa ai sala anna salatal janazata la tukrahu ba a kyamaci ta ba a wannan lokacin to wannan ijma'in nashi yake mal albani ce to irin shine kuma yazo anan mayi wannan ko bai rage me ake kira darajar imamun nawawi a kuskure ne dan adam ne yana da alheri da yawa kuma alherin shirin jayi abin da yake ba daidai kin shi ba to amma dan a bayyana abin da yake na ilimi kuma wannan wajibi ne yace imamu nawawi ya nakalto cewa anna salatal janazati la tukrahu ba a kiyamaci yin ta ba fil awqatil makruha a lokutan da aka kiyamaci yin sallah yace ma annal khilafa fiha qadimun ma'rufun yace ai sabanin malamai akan wannan mas'ala za a yi ko ba za a yi ba sallah a irin waɗannan lokuta yace sabani ne da dadde kuma ma'rufun sananne ne a wajen kowa ma yace wa aktharu ahli ilmi kai mafi yawa daga cikin ma'abuta ilimi ma ala khilafil ijma'il maz'um suna kan sabanin ijma'in da ya raya cewa an yi mafi yawa suna ga a babu zancen ayi sallah a wani lokaci shi kuma yace la tukuru ba kiyamata ba malice kama sabaka kamar yadda ya gabata tahqiquhu kalailace ita fil mas'ala wannan bayani fil mas'alati as-sabi'a wa 80 a mas'ala ta 87 wa ya'ti laka maliki ta zai zo maka misalun akhar wani misali na daban wanda yake nuni akan a ce maka an naqalto ijma'i alhali babu ijma'i yace misalun akhar wani misali na daban qaribun insha Allah ta'ala wanda anan gaba kadan malam zai ambace shi sannan bayan shi yake cewa وذهب بعضهم إلى إلى قياس غير الوالد على الولد غير الوالد على الوالد yanzu bayan malam ya baka amsa akan ta gaskiya ijma'in nan Imam an-Nawawi akwai akwai abun dubawa a cikin shi ba za mu yi kauya ba saboda ya saba abin da aka sani to yanzu bayan shi kuma wata mas'ala ta gaba shine wasu daga cikin malumai sun tahi zuwa ga ai qiyasin al-qiyas ila qiyasi ghairi al-walidi a yi kiyasin mutumin da ba mahaifi ba alwalid akan mahaifi misali a ce a tunda in kai babanka zai samu a ce to ai wan babanka ma kuna makamacin da shi ma zai samu malice huwa kiyasun batilun shi ma kiyasi ne bacece wannan baya samun gindin zama a dalilan alkur'ani da hadisai ya ce min wujuhin lalacewar shi kuma ta huskoki ne kama haka al'awwal huska ta harko cewa ba a kiyasin wani mahaifi a ɗora shi a matsayin mahaifi a ce za ka iya yin aikin alheri kuma ya isa kamar yadda in ɗa ya aikata wa mahaifi abin zai isa a ce ga wani amma ba mahaifi ba ne amma a ajiye shi a kan bacin mahaifi malaci wannan kiyasi shi ba kiyasi ne lalacecce ta huskoki kamar haka huska ta harko annahu mukhalifun lil umumiyatil qur'aniyyati qawlihi ta'ala malaci wannan ya saba wa gamammun ayoyin alkur'ani da suka game magana akan cewa wa man tazakka fa inna ma ya tazakka li nafsihi wanda ho ya tsarkaka ya kubuta to fa inna ma kusani cewa kawai ya tazakka li nafsihi kan shi ne kawai ba an zo wani ya mutu aka zo aka ce ai fida'u so karanta qur'ani kan su karanta ma ba mamacin ka suka karanta ma ba saboda aikin da su suka yi bai iya iske mahaifinka kai ne ya kamata ka karanta in ma karanta za a yi to sai ka zamanto kai lusari ba ruwanka ma'ana kai dai a kawai ka tara kudin da in malamai na suke so za a ba su sai kai ta jayewa kana masu kuma suna ta karanta ma kansu ƙur'ani ana masu lada in suna da kyakkyawan niyya in suna da kyakkyawan niyya malaci wa gairiha da wata aya makamarci waɗanda ko kuma sauran ayoyi makamantan wannan min al'ayati na daga ayoyi allati waɗanda allaqatil falaha wa dukhulal jannati bil a'mali salihah wanda suka rataya cin nasara da shiga aljanna yana da alaka da aikin da kai ka aikata ba bayan ka mutu ba wani ya aikata maka kuma wannan wani ba danka ba in danka ne tabbas duk abin da ka aikata na alheri sai ya kai maka abu da ɗan ya aikata na alheri kai ladin sai iske ka shi ya samu kai ka samu amma wani mahaifi bai samu wannan darajar shi ne abinda maliki magana ya ce saboda ai me yasa aka hudda ɗan ma aka ce a shi ɗa in ya ɗauwa yana samu ai hadisi ne mazalla tabbatar da haka ko yawwa wanda aka karanta satin da ya gabata kuma zai ƙara zawa a nan gaba ma malici wala shakka ba fa shakka annal walida cewa shi mahaifi yuzakka ana tsarkake yuzakka nafsahu ana tsarkake zuciyar shi ko a raba shi da ayyuka na zunubi ko da ya bar duniya bi tarbiyatihi li waladihi a dalilin tarbiyyar da ya ma dan shi dan shi yake sallah yake azumi yake karatun qur'ani yake aikata ayyuka managarta duk abin da dan ya aikata na alheri baban sa ya samu kamar shi malici wa qiyamihi alaihi da tsayuwan da mahaifin yayi akan dan fa kana lahu a dalila haka sai kasance wannan mahaifin iya da ajruhu ladan wannan dan nashi a cikin duk abin da aikin da dan ya aikata bi khilafi ghairihi sabanin wani wanda ba uban shi ba kenan dan abin da ya aikata baban shi ne zai samu lada amma duk wani wanda zai aikata wani aiki in dai mutumin ba babanka bane ba to ba yana za a yi lada ya kai zuwa gare shi kawai kanka kama in kana niyya kyakkyawa malai ce abu na biyu da yake nuna cewa ba a kiyasin ba wannan min qiyas ghairil walidi ala walidi wani wanda ba mahaifinka ba a yi kiyasin shi da mahaifinka kaga huska ta harko ya saba ma ayoyin alkur'ani mai girma saboda shi wannan mutumin ba mahadi ba mahadi tsakanin kai da shi inda ɗanka ne da duk abin da ya aikata za ka samu amma tun da ba ɗanka ba ne ba to ko ba yadda za a iya zama a matsayin ɗan naka abu na biyu annahu qiyasun ma'al fariq malace qiyasi ne tare da wani abu rababbe wanda ba sa haduwa me yasa idza tazakkara idza tazakkarta tazakkarta anna shar'a ja'ala al-walada min kasabil walid idan ka tuna kaga cewa shi wa addini ya sanya da yana daga cikin aikin alherin da shi uban shi kenan uban shi in ya kwanta ya mutu da in ya alheri kenan wannan dan kaman kayan alheri ne wata sadaka ce mai gudana uban ya mutu ya bari kenan duk abin da dan yayi shi dan ya samu kasan shi shi ma baban ya samu ya samu kasan shi malace kama sabaka fi hadisi aisha ta radiyallahu anha yace kaman da ya gabata a cikin hadisin aisha Allah kare da gare ta yace fa laysa huwa kasban li ghairihi bayan da za dan wani ya zamanto abin abin ya kira shi da suna taskan da wani zai samu lada a kan shi misali ɗanka ba zai zo aikata wani aiki wanda za a ce ni bayan na mutu kawai zai rika samun lada a dalilin wannan aikin sai dai in wani abu na ɗora shi na karatu misali kuna makamancin wani na koya mai fatiha kenan yanzu dirran da ya karanta fatiha a matsayin da na mai na nuni in koya mashi wannan alherin ina da kamar shi lada amma in ba haka ba kawai bukku da alaka ko ta kusa ko ta nesa haka kawai dan dan uwanka ne ko wane ne ko wane ne to bayan za a yi aiki kai ka samu lada shine bayan da malaki malai ce wallahu azza wa jalla yaqulu kuma ai ku tuna cewa Allah yana cewa fa kullu nafsin dukkan rai bima kasabat game da abinda ta aikata rahinatun za a tana ana za a jingina ta zuwa gare shi to kai kuma wannan mutumin da yazo ya karanta qur'ani da sunan akai ladan kabarinka shi kuma wane ne ba kowa bane ba a shari'ance wa ya ƙulu ta'ala haka Allah ke cewa lahama kasabat ita rai tana da abin da ta tsururutan makanta na alheri za ta samu wa alaiha kuma a kanta maktasabat haka abin da waninta ya aikata amma da sharaɗi ya zaman tuɗan ne yawwa abin da ta tsururutan makanta za ta samu wanda daga cikin abin da ta tsururutan makanta akwai ɗanka da ka aihuwa ko ɗiyarka da ka aihuwa bayan ka mutu ya karanta ƙur'ani za ka samu lada amma ba a ƙiyasin wani mahaifi da mahaifi مالك وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى عز و... في تفسير عز... في تفسير في تفسير قوله عز وجل الحافظ ابن كثير يا فدا قرقشن تفسير wannan fadar Allah subhanahu wataala cewa wa allaysa lil insani illa ma sa'a ba wa abinda dan adam zai mai saura na ayyukan samun samun lada bayan ya mutu illa ma sa'a sai abinda ya kai ya kawo akai kenan sai abinda shine ya ma kanshi da kanshi tanadi sai ya ce ai kama la yuhmalu ala wizrihi ala wizri ghairihi kamar yadda ba za dauki zunubin wani a baka ba to haka ba za dauki ladan wani ya karanta qur'ani ba kai ya dauka a baka to kuma adalcin ubangiji ana danka kuma an yi aikata ba daidai ba yana kan shi eh sai da in kai kuma kai ne ka karantar da shi ka dora shi akan wannan hanyar eh ka kai ka kawo ka bata rayuwarka kaf akan koya mai wannan abin to kuma na akwai kamar shi na zunubi subhanallah ka koya mushi na'am in ba mahaifin shi koya mushi ba kawai shine ta kadarance shi koya abin shi duk abin da zai na alheri kuma uban ya da kamar shi nabban na kuma an yi can da shi da kanshi to wannan kuma wani tafsili ne daban maliki ta kenan kamar yadda ba za a ɗauki zunubin wani a ɗora maka ba haka ba za a ɗauki ladan shi ba a baka malai ce kazalika la yahsulu haka kuma ba za ka samu ba min al na daga lada illa ma kasaba huwa li nafsihi sai abinda kai da kanka ka aikata wa kanka da kanka malai ce wa min hadhihi al-ayati al-karima daga wannan aya mai girma istanbata shafi'i rahimahullahu ta'ala imamu shafi'i ya ciro hukuncin wa man ittaba'ahu da shi da imamu shafi'i da suka bi bayan shi suka ciro hukuncin cewa annal qira'ata wai karatu da za a ma mutumin da ya mutu la yasilu a ihda'u thawabiha ila al-mauta ladan da aka karanta bayya isa zuwa ga mutumin da ya mutu me yasa li'annahu laysa min amalihim saboda wala wala kasabihim saboda bai daga cikin aikin su mamatan da suka bari sannan kuma bai daga cikin abin da suka tsururta suka bar ma kansu da kansu a gidan duniya malici wali haza saboda haka lam yundab lam yandub ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu da haka manzala bai ɗora al'ummar shi ba akan wani ya mutu a zo a sa wani karanta mashi ƙur'ani ba a samu wannan ba ko wani tashi mashi sallah ko wani mashi azumi ko wani mashi aikin hajji ko makamancin wannan in dai ba azumi ba wani irin azumi na adawal kamar da karanta a baya ko yawwa ko kuma aikin hajji na adawal to mazalla bai dora al'umma akan haka ba wala hathahum alaihi sannan ko bai kwadaitar da su akan ba saboda bai yi wani bayani ba da yake nuna akan ci a in mamacin ku ya mutu to ku yi kume kaza kume kaza kume kaza kamar da ake a yau malai ce wala arshadahum ilaihi sannan kuma bai nuna musu zuwa bai yi nuni bai bai shirye da su ba zuwa ga bi nassin da wani nassi na hadisi ko ayata alqur'ani wala ima'in ko kuma a musu nuni ma walam yunqal zalika an ahadin min as-sahabati radiyallahu anhum kai ba a ma ciro irin wannan abun ba daga ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah ƙarar da gare su kenan wani ba zai zo karanta ƙur'ani ba a bashi kuɗi kuma ka ce ai ladan zai isa kabarin kabarin wani ko kuma kuna da an muku mutuwa a muku safka kuna makamancin wannan in sun karanta sun karanta ma kansu malike cewa su waɗannan sahabban ba a samu ko ɗaya yayi ba ya ce walau kana khairan la sabaquna ilaihi walau kana khairan la sabaquna ilayhi inda alheri ne wallahi da sahabbai sun riga mu aikatawa da an samu a cikin aikin su amma duk ba a samu ba kai a yau zaka gano malai cewa babul qurbati sannan kuma dukkan babi da yake da alaka da ayyukan za su kusantar da bawa zuwa ga Allah yuqtasaru fihi ala nususi ana takaitawa a wannan bangaren akan miye yazo a cikin nassin qur'ani ko a cikin nassin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama malai cewa la yunsaraf fihi bi anwa'il al'aqisati wal ara yace a wannan bangaren ba a karkatuwa zuwa ga kaloli na kiyasi ko kuma ra'ayin mutane ko tunaninsu a ce ai tunda kaza kaza da to kaza ma sai zama kaza a ba haka duk aikin da za a samu lada a wajen Allah to kawai dalili yake bukata eh kakkar da wani saka aiki da kutamce ko da kiyasin wani abu makamancin wannan kula sai mal qiyas ma al farik da molonka mala ce wa ƙalar izubnu abdissalam wanda shi ake cera da suna sultanul ulama ɗaya sarkin malamai al'izubnu abdissalam ya faɗa fil fatawa a cikin wani fatawan shi ya ce wa man fa'ala ta'atan lillahi ta'ala duk wanda aikata wata da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala sun ma'ahada thawabaha ila hayyin aw mayyitin sai ce a na sabke qur'ani na baka ladan ko kuma nayi sallah bari in yi sallah raka'a hudu nafila na baka ladan wannan mutumin da za a ba ladan ko ya zama rayayye ko ya zama ya mutu malaka ta lam yuntaqal thawabuha ilaihi wannan ladan ba zai ciru zuwa ga wannan mutumin da aka ba ladan ko rayayye ne ko matacce ne me yasa iz yayin da Allah mai girma da buwa ya riga ya faɗa cewa laysa lil insani illa ma sa'a to kai kuma wannan bai daga cikin sa'ayinka kenan za a ladan ka ladan ya same ka ba zai same ka ba malace fa in shara'a fi ta'ati nawiyan idan mutum ya shiga cikin wata aiki na da'a wata sallah ne azumi ne karatun qur'ani ne qiyamul layli ne kace bari kai qiyamul laylin daren juma'a Allah kai ladan kabarin wani malace nawiyan kana mai niyan an yaqa'a anil mayyiti cewa ladan wannan abin da zan aikata na alheri ya tabbata akan wani lam yaqa anhu wannan abin ba zai tabbata a gare shi ba malace illa fi mastathnahu shar'u sai a cikin abin da addini ya keɓance shi akwai sadaka ko wanda shi murga mun yi bayani akan shi ya ce ka sadakati kamar sadaka wa saumi wani irin saumu ake niyana saumun nazar ko aiwa wal hajji ko kuma aikin hajji ya yi addawar in zai aikin hajji bai yi bai mutu kuna makamancin wannan mala ce wa ma zakara ibn kathirin an shafi'i rahimahullahu ta'ala abinda al-hafiz ibn kathir ya ambata daga imam shafi Allah ya rahama a gare shi yace huwa qawlu aksaril ulama'i wa jama'atin min al min al-hanafiyyati shine magana ta mafi yawanci daga cikin malamai da wani kaso daga cikin malaman hanafiya kama naqalahu az-zubaydi fi sharh al-ihya kamar yadda malam az-zubaydi az-zabidi az-zabidi ya ambata a cikin littafin sharh al-ihya to wannan shine abu na abu na biyu da malam ya ambata cewa ba a kiyasin uba da wani mutum haka aiwa kenan la yuqasu la yuqasu alwalidu ala ala ghairi alwalid kai kiyasin wani mahaifinka akan mahaifinka ba haka nan kace inda zaka mahaifinka ya samu a ce shi ma wani an kama shi za samu ba ya samu ba ba a dora ba a kwatanta mahaifi da wani wanda ba shi ba huska ta biyu da malam ya bata abu yace ba haka nan huska ta uku yace asalis anna hadha alqiyas law kana sahihan yace kai wannan kiyasin a ce ai dan wani ma in yama baban wani karatun qur'ani bayan ya mutu ladan zai iske baban wani yace mu kadarta mu yarda wannan kiyasin ya zama lahiyi ba matsala yace la kana min muqtadahu istihbabu ihda'i thawabi ila al-mauta da abin da ya kunsa shine an so mustahabbi ne istihbabu an so mustahabbi na ihda'i thawabi kyautar da ko sadaukantar da lada zuwa ga mutumin da ya mutu yace walau kana kadhalika yace in koho abin nan in haka nan ne yace la fa'alahu salaf da magabata sun aikata shi amma duk ba a samu ba yanzu law kana khairan la sabaqana ilayhi sahaba malaki cewa li'annahum ahrasu saboda su magabatan nan su suka fi kwadayi sun himu kwadayi alal thawabi akan samun lada wannan tabbas haka yake ka ji ana maka hirar mutumin da ya shekara talatin kabbar harama ba ta ubare shi ba talatin saboda tsawajen kwaɗan aikin alheri mun a yau to kaga ku inda alheri inda a ce abin alheri ne kaga da su ya kamata su fara ba mu ba saboda babu dalilin da yake nuna a kaka naka musiba shekara ashirin shekara talatin mutum sallar a sallar kira shi da suna sallar farilla wata ubare shi ba kabbar al-harama ba ta hukunce mishi ba sallah wata bar shi kabbar al-harama da shi ake wallahi yana nan a rubuce a cikin a cikin littafai magabatan nan in ka gabe hoto ba bai da lahiya ko ya bulagu a cikin biyu ne amma haka kawai yana fara azam ne sai ana karkawa ta salata ta taso a ba shi bane ba malai ce li'annahu saboda su magabatan na aharasu ala thawabi su suka himu kwaɗayin lada minna sama da mu bila raib yace ai wannan ba wani kokonto ba shakka ba wanda zai ja ba wanda zai ja mutane da suke tare a masallaci magaba ɗaya kuma sannan duk abin da zai kai su ga aikata alheri shi suke suka sa gaba mu kuma a yau Allah kiyaye dai malai ce walam ya fa'alu zalika ba su aikata ba haka kama sabaka kamar yadda ya riga ya gabata fi fiƙin da mai gaba fi kalami kasirin yawa ɗauke shi fi kalami kasirin ana yamma ya goge a cikin maganganun da yawa daga cikin magabata malai ce fadalla haza wannan sai ya mana nuni akan cewa annal ƙiyasa almazukura gairu sahih cewa wannan kiyasin da aka ambata a baya ya ce kawai wannan magana kamzon kurege ce imana hira ce kawai kiyasi ne wanda bayan da za a samu gindin zama malam ya rushe shi ta bangarori guda nawa ta bangarori guda uku ya ce gairu sahi ya ce wa huwal muradu kuma shine abun nuhi wa karkala shekul islam ibn taimiya sannan kuma shekul islam ibn taimiya rahimahullahu ta'ala yana faɗa a cikin littafin al-ikhtiyaratul ilmiya a safaha ta 54 ibn taymiya yake cewa lam yakun min adati salafi bai daga cikin ɗabi'ar magabata na gari idza sallau in suka yi sallah tatawu'an sallah ta nafila aw samu tatawu'an ko kuma suka yi azumin nafila aw hajju tatawu'an ko kuma suka yi aikin hajji na nafila aw qara'ul qur'ana ko kuma suka karanta qur'ani yuhduna thawaba zalika ila amwatil muslimina su ce wannan an bada shi kyauta zuwa ga wanda suka wanda suka wuce daga cikin musulmai ba na haka ba a ce kawa kaza kul huwallahu kawa kaza ga wanda suka wanda suka riga mu suka waye ba a kyautar da wannan abu malati fala yan bagi ba bayya cancanta al-udulu an tariqi salafi mutum ya wuce ya bar hanyar magabata na gari wanda su sun yi an gani tun suna raye sahabban manzo Allah Allah ya nuna cewa ya yarda da su haka kawai a yau rana kai tsaka ka kirkiro wani abu kace za ka yi kaga baka ma kanka adalci ba malace fa innahu afdal wa akmal abinda waɗannan magabata suka yi magabata na kirki huwa afdal shine mafifici wa akmalu shine mafi kamala saboda shi yake da goyon bayan alqur'ani da hadisi akan fahimtar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ji wannan magana ta ibnu taymiya to yanzu kuma an samu wata magana ta daban kuma daga ibnu taymiya wadda kuma sabanin wannan abin da ya faɗi anan ne kun gane mu ji abin da malam zai ci malam ce wali shaykhi rahimahullahu ta'ala qawlun akharu fil mas'alat yace shi a shaykh bana ibn taymiya Allah ya rahama a gare shi iya da wata magana ta daban a cikin wannan mas'alar yace khalafa fihi ma zakarahu anifan wanda ya ya saba ya ambata a cikin shi sabanin abin da ya faɗi mana a yanzu muka ji cewa kyautar da sadakan ladan sallah da azumi da karatun ƙur'ani da aikin hajji da kaza da kaza da kaza da kaza a ce ga matattun musulmai ai ya ce bai daga cikin aikin magabata ko to an nakalto wata magana ta daban daga gare shi la'alla ta zamanto kuskure la'alla ta zamanto ko ta zama kuskure ko ta zama daidai dai duka bayani zai zo akai insha Allah malai ce fahazala sai malin ya shagala ila annal mayyita cewa ya ibana kenan yayi bayani akan cewa cewa mutumin da ya mutu yantafi'u bi jami'il ibadati min ghairihi zai iya amfana da dukkan wani aikin bautan da wani zai yi ta hanyar niyyar Allah ya kai ladan kabarin wani ya sa amince ko bai sa mishi ba ya sa ba yace wa tabanna hadha alqawl yace kai wannan magana ba ma ibnu taymiyyah ba wannan magana tabanna ya ruko ta ko ya ciro ta ko ya aiki da ita wantasara lahu ya bashi kariya a kanta wa ibnul qayyim almajirin ibnu taymiya shine ibnul qayyim shi ma ya nuna wannan maganar eh annal mayyita yantafi'u bi jami'il ibadati min ghairi cewa mutumin da ya mutu zai iya amfana da dukkan wani ayyuka na bauta da wani zai yi da niyyar Allah kai ladan kabarin wani to kaga wannan akofa aka an tabudu kaga duk wani abin da ake a yau zai samu wucewa to amma zamu ji abin da mal albani zai zai bayani akai rahimahullahu ta'ala Allah ya rahama gare shi fi kitabihi a cikin littafin shi ar-ruh ne ko hmm ya goge bima la yanhadu min al-qiyas alladhi sabaqa a kenan ya ambata a cikin littafin shi wani abin da bimala yanhabu abin da bai iya cicciɓuwa minal ƙiyasi na daga ƙiyasi allazi sabaka bayanu buqulanihi qariban wanda irin ƙiyasin da aka yi bayanin can lalataccen ƙiyasi ne wanda nan kusa malami bayanin shigo a cikin gabai guda nawa a cikin gabai guda uku ya nuna cewa ƙiyasi ne lalatacce to shi ma ibnu qayyim yayi kokarin kare magana ibnu taymiya akan cewa lalle mutumin da ya mutu yantafi'u bi jami'il ibadati min ghairihi kuma shi ma abin da ya amfani da shi shine kiyasin nan shi kuma wannan kiyasin tun an rushe shi ya kare malik wa zalika ala khilafi ma ahidnahu minhu rahimahullahu ta'ala yace wannan kuma ya saba ma abin da aka saba aka san ibnu taymiya akai kenan wannan magana tashi ta saba ma irin yadda aka san shi yake cewa min tarki tawassu'i fil qiyas ta hanyar barin bai yalwatawa inda aka ci abu kiyasi ne bai cika budiya diya ba to amma a wannan matsalar sun bude da shi da almajirin shi gaba da ibn al-qayyim Allah ya rahama gare su malike ta busu budewa sosai fil umuri ta'abbudiyya a cikin ayyuka na bauta wanda za a samu lada shi bai bukatar wani kiyasi yake cewa Allah al-mahdha wanda suke tsantsan bauta ne to babu hiran kiyasi kawai dalili ake nema aikata malike la siyama balantana ma ma kana minhu abin da ya zo daga wajen shi ibnu taimiyya ala khilafi ma jara alaihi salafu salih radiyallahu anhum akan cewa ya zo da wani tunanin da ya saba wa abin da magabata na gari suka gudanu a kan shi Allah ya rarra su kenan abin da salaf suka ta yi daban abin da shi kuma ibnu taimiyya ya zo ya ambata a cikin ɗaya daga cikin maganganun shi tunda magana shi ta fara tana daidai da magana magabata na gari magana ɗaya kuma ita ce ta ta zamanto hannun riga مالك وقد أورد وقد أورد خلاصة كلامه العلامة السيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار يتي حقيقة يا يا أورد خلاصة كلامه معنى يا زودا rezimentaccen magana shi ma'ana takaitaccen magana ibn taimiya wannan malamin shine al-sayyid muhammad rashid rida a cikin tafsirin shi tafsirul manar thumma radda alaihi ya ka magana ta ibn taimiya na cewa duk wani aiki na bauta mutumin da ya mutu zai iya amfana da shi daga wajen wani wanda ba shi ba ko ma wane ne kaga anan maganar in dan shi ne wannan ba shakka akan haka amma in ba dan shi bane mutu ba wanda ya sai wannan aikin to amma aka ce ko ma wane ne kenan kowa ya shigo da dan shi da wanda ba dan shi ba to wannan Muhammad Rashid Rida shi ma ya zo da wannan magana ta Ibn Taymiyyah a cikin littafin Tafsirul Manar sannan kuma shi ma sun radda alaihi yayi raddi ga Ibn Taymiyyah raddan ilmiyan qawiyan raddi na ilimi mai karhi malai ce fal yuraji'uhu man sha'a an yatawassa'a fil mas'ala duk wanda yake so ya ƙara ganin ƙarin bayanai da malamai suka a cikin wannan mas'ala ya je ya karanta Tafsirul Manar karkashin wannan maganar da shi Muhammad Rashid Rida ya raddi ga Ibn Taymiyyah malice wa qadista ghalla hadha alqawl yace haqiqa sun yi amfani da wannan magana ta Ibn Taymiyyah kathirun min almubtadi'a da yawa daga cikin yan bid'a sun yi amfani da wannan magana sai ce a ai Ibn Taymiyyah ma ya ce annal mayyita yantafi'u bi jami'il ibadati fi min ghairihi to dan me za ku zo ku ce ba za a yi fida'u ba za a safka ba ba za a yi safka ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba su hujjan da suka wanda abinda suka rike kenan na saman ga gyara su ai amma wannan sun doke shi a matsayin abinda suke kan hujja da shi in jimal albani yace wattakhazu suka doki wannan magana zari'atan yana wata kaman wata kafa ce fi muharabati sunna wajen yaƙar sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abin da ya tabbata a sunnance mutumin da ya mutu wani aiki da za a aikata na lada bayya kai mashi in ba dan shi bane aikata wannan aikin ko kuma shi mamacin ne ya aikata ma kanshi kahin ya mutu yayi wata rijiya ko wata makaranta ko masallaci ko wane ne wannan ladan ya iske shi amma wani gehe wani bare haka kawai zo sabta qur'ani a ce an kai mai ladan wannan ba kila Allah la la ya sa wa sunna malati wahtajju bi shaykh wa tilmidihi kuma su yan bid'an suna kafa hujja da shaykhul islam ibnu taymiya sannan kuma da almajirin shi akan mi ala ansari sunnati wa atba'iha akan mabiya sunna masu ba sunna kariya da mabiyansu wa jahila ulaika almubtadi'a mala yace waɗannan in bid'an sun jahilci cewa aw tajahalu ko kuma sun sun jahilta kamar at-tajahul shine kamar ka san abun kuma ka nuna cewa baka sani shine tajahul sun mance cewa anna ansara sunna cewa wai su mabiya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama la yuqalliduna fi dinillahi ta'ala rajulan bi'ainihi kama yaf'alu ulaika a bangaren da ya shafi tahiyar sunna da fahimtar addini babu wani mutum ɗaya da aka kawa kawai qur'ani ne da hadisi akan fahimtar magabata in fahimtar su ta zamanto ta yi daidai da qur'ani da hadisin nan to shine abin da za a doka idan misali aka samu wanda daga cikin magabata wanda ya zo ya yi fahimtar da ya yi abin da fahimta kenan amma kuma fahimtar na tashi tana cin karo da aya ko tana cin karo da hadisi sai aiki da maganar shi shi ne malai ke cewa su waɗannan saboda daga an ce ibnu taymiya duk wanda yake ahlus sunna ne me zai yi zai mai zai mai kauyen shi ko ya yarda to ko da ibnu taymiya ya faɗi kuma ibnu qayyim ya mara mishi baya akai wannan ba zai sa ya zaman to hujja da sunan addini in ba dalili addakwai ba shi ne abinda alwani kuma wannan shi ne ƙarshen wayewa a sunan addini babu maganin malam wani malam wani iya na idan ya yi bayani akan abin da daidai yake da abin da aya ta kumsa da hadisi ya kumsa amma in ya ya can aya ta ya can a aya za ka bi ya ya can hadisi ya ya can hadisi za ka bi su ne aka ce ka bi ba a ce ba malam wani ibnu taymiya akwai sunan shi a cikin da aka ce abi malami ne daga cikin magabata wanda ya kai ya kawo alheran shi la tu'addu wa la tuhsa ba sa ilguwa amma kuma ɗan adam ne ba zai iya kasa yin kuskure ba sannan kuma ba za ka zo ka kawo mutum ya karanta maka aya ya ce maka wa allaisal insani illa masa ba wanda zai iya yin aiki a samu ladan in ba dan shi ba kai kuma ka zo ka ce a ibnu taymiya ya ce kaza aya za a bi ko ibnu taymiya za a bi aya za a bi to iya da kyau mutum ya samu irin wannan wayewa da suna addini zai taimaka maka kore da gaske tunda shi addinin da aka ce ka bi lokacin da manzo Allah yake bayanin abiwa ina malam wane yake bayana malam wane shi malami ne idan ya yi daidai iya da ladan daidai inda ya kuma za a bi shi akan daidai inda ya me yasa aka bi shi saboda ya yi daidai da ƙur'ani da hadisi in ya sa amma ƙur'ani da hadisi bane shi zai kuma ya yi abin ba da gangan ba ba cikin gangance ba cikin kaza ba bakin abin da ya fahimta ne ya yi bayani akan shi wanda kuma tsakanin shi da Allah to shi ne malaki ce a nan a su ahalu sunna su ma'abuta ba da kariya ga sunnar manzan Allah la yi kalliduna ba sa kwaikwaya fi dinillah a cikin addinin Allah wani mutum rajulan bi ainihi wani mutum tallin tal a zo a ce gawa ne kawai shi ake bi ya yi wata magana ku gane magana nan ta ci karo da aya ƙur'ani ta ci karo da hadisi manzan Allah kuma a rasa yadda za a yi da magana nan ba wanda sai ce ba haka nan bane ba to da kaga an yi haka an hada cikin an hada cikin hanyar yan bid'a abin da ya daidai Allah bashi lada abin da ya kuskure Allah ya hibe shi halas babu wani ma'asumi ba wanda za a ce baya kuskure in ba annabi ba shi kuma malamin kai ba annabi bane ba kenan zai yin kuskure kuma zai yin daidai dan adam ne to ba a ayyana wani mutum kenan ko da ibnu taymiya hadi ba hujja bace ba magana kenan bi ainihi ma ce kama ya fa'alu ula'ika kamar da su ‘yan bida suke aikatawa sai wani ya zo ya mata wata magana a rasa yadda za a yi da magana kuma a kasa samun wanda zai iya yin bayanin cewa magana ba haka nan ba ne ba kuma a karanta ta kowa san ba haka nan ba ne ba to wannan bai daga cikin hanyar mutumin da yake neman gaskiya ba ce ba ka aibance shi ko ka mushi a gurgurta abin da ya fahimta ne ya hudi in ya ci karo da abin da yake daidai ka ɗauki daidai in ka bar mushi abin shi shi ne magana da imam malik yake yi wanda kamar malam zai kata a nan gaba malik ce wala yu'thiruna su ahlu sunna ba sa fifita alal haqqi akan gaskiya allazi tabayyana lahum wanda gaskiyan da ya bayyana a gare su ba sa fifita gaskiyan nan qaula lahum allazi qad allazi tabayyana lahum qaula ahadin akan maganar wani mana su fifita wannan gaskiya a bar a bar gaskiya akan maganar wani min ulama ina daga cikin malamai mahma kana atiqaduhum diyan da suke da kuduri da wannan malamin cewa hasanan mutun mutumin kirki ne fi ilmihi wa salahihi mutun ne malami ne ga hucce ya tsaya da ilimi sannan kuma malami ne nagartacce malamin Allah ne in gaskiya ta bayyana suna bin bayan gaskiya wannan malamin bane shi zasu a wannan bangaren wa annahum kuma cewa su ahlu sunna innama yanzuruna ila alqawli suna dubi ne zuwa ga maganar la ila alqaili ba zuwa ba wanda ya magana ba magana za a duba gaskiya ne ko waye ta ko malamin bid'a yayi ta haka nan ne ko wane ne yayi ta haka nan ne kai ko mutumin da ba musulmi bane yayi ta haka nan ne shedan ya fadi wa Abu Hurairah atul kursi go manzo Allah ya ce sadaqaka wa huwa kazub abin da ya haɗi maka gaskiya ne amma shi makarici ne to ita gaskiya dalatul mu'min kayan tsuntuwan mai imani duk inda ka samu dama naka ne kawai ɗauka za ka kasa aljihun ka harkar ka to shi ne malamai yake cewa kenan duk yadda aka kudurta cewa malamin na malami ne na kirki amma wa annahum innama yanzuruna ila alqawli la ila alqa'il suna duba maganar da ya dogara da ita ba shi karan kanshi ba ce ka ai malam wane hadi a malam wane bai cikin masadirut tashri' shi ba wani daga cikin bayan Allah in ya kuskure ya samu wannan abin da ba shi in ya daidai kuma ya samu ladan abin da ya aikata to haka kai kakka zo ka bigin da rayuwarka akan cakawa kuna tare da duk abin da ya aikata a in za ka bi malami ka bi shi idan ka a buɗe abin da aka yi da dalili a aikata abin da ya bar dalili ka bar shi ko bari shi ba shi ke nuna ba faɗa da shi ko na makamancin a abin da kai baka bi shi ba me yasa saboda ga abin da ga inda gaskiya daidai take kai kuma daidai inda shine aka umarce ka akai shi a cikin hadisin arbaru dan sariya manzon ya ambaci sunan wani malami a yanzu me yace musu alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin na hore ku akan ku ruku da kaza da littahi na da da littahin Allah da da hadisaina akan fahimtar magabata kaga ba a ce malam wane ba a ce malam wane malam wane zai iya kuskure zai iya daidai kamar yadda zamu ji magana ta Imam Malik insha Allah Malik ya cewa wa ila dalili kuma suna duba dalilin da aka hujja da shi wajen yin magana ya ce walaisa ila takalidi ba kawai takalidin ce mana bin mutum ido arhe mu muna tare da wani ko haka ne ko ba haka bane ko wuta zai taimuna tare da shi subhanallahi baka san ba addini baka san addini ba malaka ta ja'ilina nusba a ayunihim su wanda suke mabiya sunna suna dorawa ja'ila suna sanya nusba a ayunihim bi mana a gaban idanunsu qaula imami daril hijra fadar limamin gidan yan hijira kenan gargarin madina go shine imamu malik imamu malik yake cewa ma minna min ahadin illa radda wa rudda alaihi illa sahiba hadha alqabr yace kai jama'a wa yake wannan magana imamu malik yake wannan magana ya ce ma min na min ahadin ba haɗe daga cikin mu malumai in ji imam malik ya ce illa radda face ya mayar da wasu maganganun wasu wa rudda alaihi shi ba an mayar mashi da wasu maganganun shi ya ce illa sahiba hadal alƙabar sai nuna ƙabarin manzala sallallahu alaihi wasallam in ban da ma'abucin wannan ƙabarin shine duk abin da ya faɗi haka ne daidai ne amma wanda ba shi ba kenan mi zai iya yin daidai zai iya yin ba daidai ba to don ya bayyana a gare ka wannan abin khilaful khilaful haq ya saba ma gaskiya ya saba ma kaza kuma ka ce ai kawai kuna kuna sama kaga ba kama kanka adalci ba malace wa qala kuma imam ahmad yana cewa kullu ahadin kowa da ka sani yu'khadh ana amsa min qawlihi daga magana shi wa yuraddu kuma ai wata an yi a amsa wata kuma wa yuraddu a mayar mishi da abin shi yace illa sahib hadal qabr in banda ma'abucin wannan kabarin kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yake cewa a wata magana shi duk maganar da kuka ɗoka kuka ga ta ci karo da hadisi ya ce idribu bi kalami alha'ir imam malik ya ce ku ɗoki magana ta ku buga ta daga tanga wani malami kake da wanda ya wuce maliku a yau kaga shi ne ra'id ɗin ma gaba ɗaya na malikiyar to amma ga abin da ke wani ko kuma a zo a yau ana garrama da kai ka ce ai maluku ya ce a ce manzalla ya ce ka ce maluku ya ce kaga malik ma bai tare da kai tun da cayi in magana ta ta ci karau da maganar manzalla sallallahu alaihi wasallam yace ba magana ta ba magana ku barta ba a sai ku doke ta ku buga ta ma daga tanga ya huta ko bai huta ba ya huta a wajen Allah kai kuma ka tsoma kanka to wannan shine abin da ya kamata mutum ya fahimta a bangaren da ya shayi addini kai addini a waye mana kakka zama kidahumi a cikin addini zaman to kawai kai ga wanda ka sa gaba in yayi dai kawai kana in ma ya ake ciki kawai kai dai a wannan ba daidai bane ba malace wa idza kana min al-musallami bihi idan zaman to abu ne wanda aka meka wuya akai inda ahli ilmi a wajen ma'abuta ilmi anna li kulli aqidatin cewa kowace aqida aw ra'ayin ko kuma dukkan wani ra'ayi yatabannahu ahadun wanda wani zai dauko ya aiki da shi fi hadhihi al-hayat a wannan rayuwa atharan fi sulukihi yace in khairan fa khair yana da gurbi a cikin rayuwar shi ne da gobe in alheri ne alheri ne wa in sharran fa sharrun fa sharrin in sharri ne haka kuma sharri yace fa innal bil musallami to kaga in alheri kai alheri zaka samu in kuma sabanin shi kai shi ma sabanin shi zaka samu in sharri ka aikata sharri zaka samu in alheri ka aikata alheri zaka samu ai wannan abu ne wanda yake musallamun kowa yarda da haka eh yanzu ko duniya wanda ya nema ya samu wanda bai nema ba ba ya samu ba karatun duniya wanda ya nema zai samu wanda bai nema ba kuma ba zai samu ba karatun addini wanda ya nema zai samu wanda bai nema ba kuma ba zai samu kaga wannan abu ne wanda yake musallamun an mai kauya kowa yarda haka ko mala ce to fa inna minal musallami bihi kuma ai dole hallu iya daga cikin abin da kuma za a meka wuya a yarda aidan kuma annal athara ya dullu alal mu'athir cewa duk abin da aka samu na wani aiki yana nuni akan wanda ya aikata shi yace wa anna ahaduhuma murtabitun bil akhar cewa ɗaya daga cikin al athar din yana rataye da al mu'athir kenan suna rataye da juna ne ya ce khairan au sharran alheri ko sharri ya ce kama zakarna kamar da muka ambata a baya wa ala haza akan haka falasna na shukku mala albani ke ce ba ma shakka anna li hadha alqawl cewa wannan magana tana da atharan sayyi'an cewa tana da wani wani wani gurbi ko wani tabo wanda yake mai muni yake cewa fi man yahmiluhu aw yatabannahu a cikin duk mutumin da zai doke shi ko kuma ya aro shi idan ka ce ya tabannahu mana kaman ka aro magana kaga anan maganar da yadda cewa 'yan bid'a Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman da suke raga-raga da abin da ke bid'a ne ko amma yanzu anan da yake ya wata magana da ta faranta musu rai suka ɗauko da kuma suke ka hujja da ita to wannan shine tabanni kenan ya ya shigo da magana daga taga eh kenan duk wanda zai ɗauki wannan magana ta Ibn Taymiyyah yake cewa min yake cewa min zalika daga cikin haka masalan misali anna sahibahu yattakilu fi tahsili sawabi wa darajatil aliyati ala ghairihi cewa wai mutum yattakilu yana dogara fi tahsili sawab a wajen neman lada samun lada wa darajat da matsayi daukakekke al aliyat matsayi wanda yake madaukaki ala ghairihi kace ai kai ka dogara da wasu ta ni ban da matsala ina da dukiya ina da wane ne duk sati zan sa amun safka duk sati zan sa amun waye ladan ya zo kaina ban na ya karanta Qur'ani amma zan sa a karanta mu kaga duk wanda ya dogara shine malai ce ya takilu idan ka ce ya takilu kamar ka dogara da cewa wajen samun ladanka da samun darajanka ala ghairi ka dogara da wani malai ce to duk wanda ya dogara da haka yake cewa li ilmihi anna lin nas annan nasa yuhduna alhasanat saboda shi iya da ilimin cewa mutane suna iya kyautar da aikinsu na lada yace mi'atil marrat fil yawmil wahid ila jami'il muslimin al ahya'i minhum wal amwat ana ta magana ai aiki alheri ce kai ku bar mu dige mu da duka kwanan ne za mu mutu yanzu na yi shekara 60 ko na shekara kaza kaga duk inda aka yi shekara 20 ko 20 40 ko kaza na mutu yanzu wanda za su biyu a bayan mu kaga kullum ana ce Allah gafarta mu Allah gafarta wa wanda suka riga mu mazan su da matan su ko kuma a za a ta azumi a ce wannan azumi ne kyauta ne zuwa ga mutumin da ya mutu ko kuma sallah wannan kyauta ce zuwa ga wanda ya mutu yace mutumin da yace a kai mu ku yale mu kawai ga irin annas annan nasa yuhduna cewa mutane suna kyautar da alhasanat ayyukan alheri mi'atil marrat so ɗari ruwa fil yawmi a wuni kadai ila jami'il muslimin akan dukkan musulmai al ahya'i minhum wal amwat da wanda suke matattu da suke rayayyu go haka ake a cikin addu'a go eh sai a ce da matattu da rayayyu wa huwa wahidun minhum yo ai ni ma ɗaya daga cikin su ne ni ma ɗaya daga cikin su ne sai sai ya kin abin da ya kamata in ya an dogara da waccan magana da aka ce ibnu taymiya yi to kaga matsala ce mai girma malice falimaza wai me yasa shi wannan mutumin da yake da wannan tunanin la yastaghni hina izin ba zai wadatu ba a wannan lokacin bi amali ghairihi da aikin wani shi an sa'ihi wa kasabihi game da abinda zai tsururta da abinda zai tara ma kanshi alasta tara masalan malice shin baka gani misali anna ba'd al mashayikh wasu daga cikin lattijawa ko kuma shehunnai alladhina ya'ishuna ala kasbi ba'd talamizim suke rayuwa akan neman dukiya ta almajiransu kawai ya meke kafa almajirai shi za su mushi komi kamar da ake ta tsammanin warar buka ko shi hana malami shi hana malam noma eh la yas'auna bi anfusihim li yahsulu ala quti yawmihim ba sa kaiwa su kawo saboda su samu abincin da za su ci a cikin yinin su yake cewa bi araqi jabinihim da zuhan goshin su yake cewa kaddi yaminihim da wahalan da hannayensu za su sha malice baka haka yana faruwa ko to kenan in aka ce lahirin ma haka ne kenan sai ka zo ka miƙi ƙafa kawai ka ce a ai akwai kyaututtuka da da addu'o'i da ake tayi ake sadaukantarwa zuwa ga musulmai maza da mata rayu da matattu an na mutu ma kawai na shiga cikin su to kaga haka zai faru to kaga kuwa ai matsala ce to shine abin abin da malaki ambata ana yace wa masababu yace ba sababin da fi zalika illa annahum istaghnaw an zalika bi kasabi ghairihim me yasa wannan wannan malaman suka meke kafa suke zamne saboda suna jin sun wadatu da neman wanda wani zai yi in ka je ka kawo kai mushi wani shikenan ya wadatar to kenan haka a aikin lahira ma za a yi haka akwai matsala an kasabi ghairihim yake cewa fa'tabadu ya suka dogara alaihi akan wannan abin da wani yake neman waya basu na dukiya wa tarakul amala suka yin aiki suka meke kafa kawai mala yace hadha amrun mushahadun wannan wani al'amari ne wanda ana ganin shi kowane lokaci filma diyat a cikin abubuwan suke na rayuwa ya ce ma'akulun fil ma'anawiyat yanzu zai hankaltu a ce wai aikin lahira shi ma haka za a a ce kawai wani an yi aikata shi kenan kai je ka kame ki kawanka akwai abuwa kyaututtuka da za a rika bada sadaka da za a rika bada ta kulhu wallahu kawa kaza da wacece kawa kaza haka kawai ka zo ka meki kawa a cikin abin da ya shahi lahira mali ce kama huwa sha'anu fi hadhihi mas'ala kamar yanda duk wanda ya karanta wannan mas'alar in dai aka ce to za a iya wani za a iya yin kiyasin uba uban wani akan na wani a ce yadda ɗan shi in yayi aiki baban zai samu lada a ce ai to in ma wani ya halla wancan mutum zai samu lada kaga abin haka yake kenan sai kai mutane zuwa ga su meki kafa su ki aikata aikin da ya kamata mal albani yake cewa walaita walaita anna zalika waqafa indaha yace kai to ina ma a ce da abin ya tsaya a haka yace walam walam yata'addaha ila ma huwa akhtaru minha bai ketara ba zuwa ga abin da yahi wannan kuma hatsari me abin da yahi hatsari ma yace fa hunaka qaulun bi jawazil hajji yace akwai ma magana da ake yi ta cewa halaccin yin aikin hajji anil ghairi akan ca a wani yana zaune a gida kawai sai biya ma wani kudi je mai aikin hajji ba wani uzuri na shari'a saboda yana ga kare je ta hiya kafa ya sha wahala kai cunkoso wane ne wane ne wane ne me yasa saboda yana ga aikin wani yana iya zawa mi ana iya karkata wannan kin aba wani sai ga tato shike da aiki hajji ma ba ya te ba malaka fa hunaka qaulun bi jawazi al hajj an al ghairi yake cewa walau kana ghaira ma'zurin ko da wannan mutum ya zama to ba uzuri gare shi ba na shari'a malace fa ak- ka aksaril agniya'i at-tarikina lil wajibat zaka samu da yawa daga cikin masu wadata sun bar wajibin da Allah ya dora musu malace fa hadhal qawl wannan maganar da aka yi yahmiluhum ala tasahul sai ya doke su ya dora su akan sakaki mutum ya kiyin abin da ya kamata ya ce ai in ya mutu an me ko kuma a bari ya biya ma wane ya je ya me kuma tare da cewa bayyana wani uzuri a addinance malace fil hajji akan aikin hajji wa taqa'usu anhu sannan kuma da zaunewa mutum ya zauna ki yace li annahu yata'allalu bihi saboda yana illantar da abun yana bada hujjan cewa ai in ma wani ya muni yayi wa yaqulu fi batinihi yana cewa a cikin zuciyar shi ya hujjuna anni ba'da mauti bari in tsamana in na mutu kawai sun aikin hajji me yasa saboda yana ga aikin wani yana iya mi ana karkata ladan ya koma kan wani kaga wannan matsala ce mal yace balbari dai inna sammata ma huwa adarru min zalika yace kai ba ma wannan ba akwai ma fahimtar da ta hiwar ga cutarwa wace fahimta ce mal yace huwa alqawlu bi wujubi isqati salati anil mayyiti at-tarik laha cewa wai sallah ta sabka akan mutumin da ya mutu wanda ya bar sallah a ce sallar ta sabka akan shi kenan ko kuma a wani ya iya mushi in ya in ya mutu an yi tarama mushi sallolin da ake bin shi kaga babu wannan malai ce fa'innahu min al'awamili amma aka bude aka ce duk wani aikin alheri wani zai ima wani kaga shi kenan kenan sai ya bar azahar kinshi da al'asar kinshi ko kuma a cikin salloli ya zaɓi wasu ya riƙa ya ƙyale wasu ya ce to an na mutuwa akwai sallar magariba da isha'i ta shekara goma sha biyar wanda na bari a lissafa a ramar su ya ba da umarni ya gaba to kaga wannan ayi zai bude ƙofofi da yawa na ɓanna malai ce fa'innahu فإنه من العوامل الكبيرة على ترك من العوامل الكبيرة على ترك بعض المسلمين للصلاة wannan iya daga cikin mafi manyan sabubban da suke sa wasu daga cikin musulmi su hasa sallah saboda yana ga in wani ya mai sallah shikenan kai za aka ce aikin wani lada wani yana iya tsaya akan bacin wani ya wani ya sai wanda zai rika mashi sallah ya shiga harkokin shi ware kwa malici li annahu yata'allalu aidan saboda zai ba da illan abun yace ai sababin da yasa haka bi annan nasa su mutane yusqitunaha anhu za su sarayan mishi da wannan sallar in suka mishi ita ba'da wafati bayan ya rasu malici ila ghairi zalika zuwa ga ma wasu makamantan wannan maganar min al-aqwal daga cikin maganganu allati la yakhfa su'a athariha al-mujtama wanda baya koyuwa mummunan tasirinta a cikin zamantakewan yau da gobe kaga mutane za su hasa bauta wa Allah subhanahu wataala za su shiga wani abu daban a ce ai kawai in ya mutu amme da haka malai ce faminal wajibi iya daga cikin abin da yake wajibi alal alimi akan mutumin da yake malami alladhi yuridul islah mutumin malamin da yake son ya gyara al'umma yake cewa an yambuza an yambuza hadhihi al yayi watsi da waɗannan maganganun da suke nuni akan halaccin wannan abin da aka ce ibnu taymiya ya faɗi yayi watsi da su me yasa li mukhalafatiha nususash shari'ati wa maqasidaha alhasana saboda sun sha bamban mana sun sabawa nassin shari'a sannan kuma hallau sun sabawa manuhohin addinin musulunci kyawawa mala albani ci gaba da cewa wa qabil athara hadhihi alaqwal yace ka huskanci tasirin waɗannan maganganun yace bi athari qawlil wafi alwaqifina 'inda an-nusus yanzu ba ka ji waɗannan maganganun ba ka gane banda rudu ba abin da ke cikin su ko ya ce to ka ɗauko su ka kara su bi athari kenan ka ɗauka wa qabil athara hadhihi al dalilan waɗannan maganganun da aka ambata maka yanzu ka ɗauko su ka kara su bi athari qawli al-waqifina 'inda nusus da dalilin waɗanda suka tsaya su kuma akan qur'ani da hadisi akan dalili ko la yakhrujuna anha wanda ba su huta daga cikin qur'ani da hadisi ba bi ta'wilin saboda yin tawili yake cewa bi ta'awilin la yuqal da wani tawilin da hankali bai iya amsan shi a ce kawai duk wani aikin bauta wani ya iya maka bayan kamar duniya sai ka bar sallolin kaki kina ka mutu wani ya mi wani rawa maka ga wanda ya sha mai ya ci karo da abin da addini san shi malike ce an yattakila ila ghairihi mutun ya dogara ga wani shi fil amali was sawabi akan wai aikin da zai aikata da ladan da zai samu ya ci a an ya mutu amme li'annahu yara saboda shi yana ga cewa annahu cewa shi kinna la yunajjihu illa amaluhu yana ga cewa ba abin da zai iya tsiratar da shi in ba aikin shi wala sawaba lahu illa mas na'am au qiyas yace fa inna fa inna man lam ya'khudh bi mithli hadhihi al-aqwal afon na tsallake lin ɗin aiwa yake cewa la ya khurujuna anha bi ta'wilin kenan ba sa fita daga cikin waɗannan maganganun da tawili yace au qiyasin ko kuma wani qiyasi da kwatamce kwatamce da za a yi tayi kamar da magani a baya yake cewa in ka hada waɗannan mutanen guda biyu da wanda suke ɗaukan qiyasi da tawili na hankali da sauransu da waɗanda suka tsaya akan dalili kyam malaci in ka kara su tajidul farqa zaka samu bambanci tsakanin wanga da wanga yace ka shamsi kamar rana da abin da ba rana ba mana abin zai bayyana a gare ka karara cewa lalle wanda suka tsaya akan nusus sunar suke kan gaskiya kuma shine abin da yake tahiya da manhohin addinin musulunci kuma yake tsayawa karkashin hujja ta addinin musulunci malace fa inna man lam ya'khudh wanda kuma bai bai doka ba bi mislil aqwalil mushari ilaiha wannan maganganun da aka yi nuni a kansu ya ce la yuqalu an yattakila ila ghairihi fil amali fil amali was sabab to dama a hankalin shi ba zai saba akan ya dogara da wani wajen samun ladan shi ko kuma aikin da zai aikata kina in ka tsaya akan dalili ka san cewa an laysa lil insani illa masa abinda kai ne zaka samu kaga ba zaka zo ka dogara ba ka ce a aikin wani zai bani lada ko kuma a aikin wani aiki na kaza wani zai muni kaga ba za duk mutumin da ya akan dalili la yuqalu ba za a hankalta ba mana hankali ba zai iya gane cewa wannan mutumin ya dogara akan wani wani shi wajen aikata aikin da zai aikata ko kuma ladan da zai samu yace li annahu yara saboda shi kinnan yana ga cewa annahu lalle hoyin da al'amarin yake kenan wanda yake tsaye akan dalili la yunajjihu illa amalu ba abin da zai iya tsiratar da shi in ba aikin shi ba kenan aikin da ya aikata shine kawai abin da zai tsiratar da shi man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falan nuhiyannahu hayatan tayyiba kaga aka ce man amila salihan can da Allah yace wal asri innal insana lafi khusr sai yace illal ladhina amanu su suka imani wa amilu su suka aikata aikin wani irin aiki shi wani gari kaga ba a ce wani aikata musu ba kenan bayan da za a yi mutu a ce ai kawai duk wani aiki da aka aikata kawai kowa zai iya aikata kuma ya same ka bayan kabar duniya wannan magana rauni gare ta malike cewa wala thawaba lahu illa ma sa'a ilayhi dan adam ka sani baka samun ladan wani aiki sai abinda kai kaje ka aikata wannan aiki ilai kai kai kai ka kawo akan wannan abin huwa bi nafsihi kai da kanka malice balil mafrudu bari dai abinda yake ma tilas fihi a cikin haka an yas'a mutun ya kai ya kawo ya bada duk kokarin da zai iya bada ma amkana hu gurgurdan da zai iya ila zuwa ga an yukhallifa ya bari min ba'dihi bayan shi asaran wani abu wani aiki hasanan na alheri ya tihi ajruhu ladan shi zai rika zo mishi kenan mai baki waɗannan abubuwan gaba ɗaya kai kokari ka bar ɗana gari kai kokari ka gina wata rijiya kai kokari ka gina masallaci kai kokari ka gina makaranta da wasu ayyuka makamantan wannan wanda ladan su sadaka ce mai gudana kenan zai iske ka wannan shi kat ne ladan shi zai same ka bayan kami bayan kamar duniya haka zo ka dogara da mutane akan ci ayi duk abin da suka yi zai iske ka a kama kanka tun kahin ka mutu wa allaysa lil insani illa ma sa'a to shi da abin da malai yake ci ana a yake cewa huwa wahidun fi qabrihi a lokacin da kake kai daya daya a cikin kabarinka badala tilkal hasanatil mawhuma yace sabanin waɗannan ayyukan na lada da ake tsammani al mawhuma war suke cike da wahami da tsammani kaga a ce wani maka ba tsamani bane ba to amma in kai da kanka kama kanka da kanka ka gina ma kanka masallaci kai aikin alherin da laran shi zai daga iski kaga wannan kat ne saboda akwai dalili wanda yake nuna aka haka malam zai kasa anan gaba malai ce wa hadha min al asbabil kathirati wannan iya daga cikin sababba daga cikin sababba masu girma fi taqaddumi salafi a wajen magabata na gari suka rige suka shiga sahun gaba a wajen aikata ayyuka managarta ya ce wata akhurina mu kuma muka samu jinkiri duk wanda yake tsammanin in ya mutu wani yame ya tsaye abin kirki wala ba zai ba amma ka san wannan abin kai ne za ka ma kanka wani ba zai maka ba to kaga wanda zai sa kai mi ka jajirce malaka ta wa nasri wa nasri llahi iyyahu kuma wannan iya daga cikin abin da yasa Allah ya taimaka wa su magabata saboda su suka tsaya suka jajirce da gaske suka aikin malaki ta wa khidlanihi iyana mu kuma aka tabar da mu in banda daidai ku daga cikin bayan Allah malace nas'alullah muna masu roƙon Allah an ya hadiyana ya shiryar da mu kama hadahum kamar da shiryar da mu gabata wayansuruna wayansuruna wayansurana Allah ya taimaka mana kama nasarhum kamin da Allah ya taimaka musu to wannan shine abu na hudu da malai ambata abu na biyar da malai ambata yace ma khallafahu min ba'dihi abinda mutumin abinda mutun zai bari bayan shi min atharin saliha na daga cikin wasu gurabe na gari wa sadaqatin jariya da wasu sadaka masu gudana to wannan abu ne wanda zai tabbata a kanka ko da ka ba kabar duniya miye dalili akan haka Allah ce wa naktubu ma qaddamu za mu rubuta za mu ba su ladan abin da suka gabatar a cikin rayuwarsu lokacin da suna raye sai ce wa atharahum da abin da suka bari a bayansu na abin da zai iya kawo musu lada to wannan abin da zai iya kawo musu lada nan menene malaka ta wa fihi ahadithun akwai hadisai da yawa akan haka yace al-awwal hadisi na farko an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga abu hurairah Allah kare yarda a gare shi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza mata al-insanu idan dan adam ya mutu in qata'a aikin shi gaba ɗaya ya yanki anhu amalu ko ya tsaya ba za ka yi sallah ba ka samu lada saboda ka mutu ba za ka yi azumi ba saboda ka mutu ba za ka iya karanta qur'ani ba saboda ka mutu aikin ka ya yanki sai ce illa min sadaqatin ja illa min thalathati ashiya sai ta hanyoyi uku kawai illa min sadaqatin jariyatin ko kai sadaka mai gudana wata rijiya ce wani masallaci ne wata makaranta ce au ilmin yuntafa'u bihi ko kuma a karatu ne kai karantar da mutane ko ka rubuta littafai yanzu misali wanda suka rubuta littafan ana ta karantawa wannan zai zama musu a matsayin sadaka jariya aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma ka mutu ka bar wani da na kirki da ka bashi tarbiyya duk in ya kai goshin shi kasa ya rika cewa Allahumma ghafir li abi to wannan abubuwan guda uku duk wanda ya bar su lada kana cikin kabarin ka zai rika iske ka ya tabbata a cikin wani hadisi manzo Allah yake cewa wani mutum zai tashi gobe kiyama sai ga wani mama kon bataliyar lada sai ce ya ubangiji wannan bai daga cikin ayyuka na ina na same shi sai ce ai addu'o'in da diyanka suka rika yi maka ne bayan ka bar duniya su ne Allah ya tanadar maka da su waɗannan su ne sai su zama to mushi sababin shiga gidan aljanna to kaga danka aikinka ne Allah ya halicce shi da sababinka kai ka kai ka kawo kai sadaki kai wane ne aka ta gwagwarmaya aka ta wane ne in dai ka tsaya wannan gwagwarmaya ba ta tai a banza ba ka tarbiyantar da su tarbiyyar kirki suka rika tuna ka bayan kabar duniya suka rika maka addu'a suna aikata ayyuka managarta ladan zai rika iske ka kai ma su su samu kai ka samu su su samu kai ka samu ba a rage maka ba a rage musu eh to kaga wannan ke iya daga cikin aikin da kai amma haka wani a gehe ko duk malamtar shi ba zai ɗauki wannan matsayin nasu ba ɗiyanka su suke da wannan matsayin na ka tsaya ka tarbiyantar da su malice akhrajahu muslimun wa siyaqu lahu wal bukhari fi al adab al mufrad yace wa abu dawud wa nasa'i wa tahawi fi al mushkil al athar wal bayhaqi wa ahmad wa ziyadatu li abi dawud wal bayhaqi wannan mun ji hadisi na farko ko daga cikin hadisan da suke mana nuni akan in dai ka aikata alheri to wannan alherin zai iske ka kuma sannan zai iske zuriyarka hadisi na biyu مالتي عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل مازال يتي ما في الهير أبن آدم زي بني أباين شبان يموت باتي ما جدا جيما حصو باتي من يموت تيبا باتي كايا ما سسادا با كذامي آ باتي دك ونن با مازال يتي من بعده ثلاث أبوا نبدا كتل نهرك ولد صالح يدعو له تا نغري wanda zai rika maka addu'a mutane mazaje nawa suka bar tarbiyyarsu tarbiyyar ɗiyansu a hannun tashoshin arewa suna da yawa aka yi magana sai ce ai yara ne da mata ba iyansu ba kai ka soyi ba kasa in ba kalli tele a gidanka ba mi zai same ku ko a rubuce ki a huskanku gidanka ba tele in kai kai kaga busa ka huta telenka sai da ta ka sayo musu tsire su ce ya yi alheri wallahi wajibi ne mutum daga cikin taimakon da za ka makanka iyanka su zama ta mutanen kirki kai ne ka taimaka makanka ba wani bane kama iyanka su zama ta mutanen arziki mutanen kirki duk wa abin da za su duk sallar da za su da duk azumin da za su da duk karatun da za su da duk sadakar da za su da duk abin da za su ko sun saka a ciki ko ba su saka a ciki kana ciki kuma wannan yana maka nuni akan bayan tarbiyyanka a da yawa kakkayar saboda wata bariki maz'uma ka takaita akan yaro ɗanka ka ihdi yawa kana da yaro goma sha ishirin talatin suna maka addu'a duwunin Allah hawa mala Allah taimake mu waladun salihun ya da'u lahu wa sadaqatun tajiri da wata sadaka mai gudana ya bulughuhu ajruha wanda lananta zai rika iske ka Allah maka wadata kakka himmantu da kwantikinka sai ya kai kaza kakka himmantu da sai kai gida a ko ina sai ka sai ka rika kai wani ne kana ta wahala ba ce baka bar iyalinka a cikin walakanci ko wannan ka musu baki abin rihin asiri amma sauran nan kai aikin Allah da su aikin Allah kuma ga sunan burjik mafi yawancin mu dakunan matan mu sun yi masallatai mu kyau ga irin misali karatukan da ake yi sa su a tele sa su a radio duka ayyukan alheri in ka ɗauki su yauni shiri guda aka sa shi al'ummar da za ta saurare shi Allah kaɗai san su nawa ne kuma bi samanin ɗan kuɗin da ba su takara su karya ba amma shaidan sai zuwa hana ka a shaidanu ya idu kumul faƙara to ayyuka alheri suna nan burjik ko kuma ka kahu Allah maka wadatar za ka iya makaranta ka gina makaranta kai da kanka ka gina ta ka ɗauki ɗawainiyanta gudanarta duk wani yaron da aka koya wa harafi ɗaya ya samu lada goma kana da kamashin wannan ladan nashi goma ko ba ɗanka ba ne ba man dalla ala khairin kafa ili mazalla ce duk wanda ya nuni aka aiki alheri kamar ya aikata ne ka kadarta ka gina makarantar da ɗiyan musulmi misali mutum 500 suna karatu a ciki ka ɗauki yaunin malaman za su karantar da su wannan yaran wa hasubar duniya in sun karanta ƙulani kai kuma alada kake in sun karanta farar Allah tana da yalwa abin iya da yawa wanda za su iya mallakuwa a jikin wannan abin su samu alheri a wajen Allah suna da yawa kai kaga yanzu wannan yaran 500 misali su je su karantar da diyaro ɗaya karantar da mutum guda misali ko kuma diyaro ɗaya karantar da mutum goma to wannan goma da aka karantar banda wannan na asalin duka kana da kamashin sun lada kuma kana cikin gabarin ka a kwanci ka tara kayan banza abubuwan banza ka bari ka ta yi ka bar mutane heri kici suke kai kana ta hamayya za ka ruwa musu asiri sai ka mutu za su ta justice a gaban kowa ana walakanci ana tsine-tsine ana zage-zage kai kuma ka mutu saka yau baka da komi baka ba kanka komi ba to wannan sadaka jariya tana daga cikin abin da yake wajibi ne mutum mai hankali ya tsaya ma kanshi ba wanda zai maka kuma dai mutuwan nan mun ga yadda take ta yanzu astaghfirullah wa atubu ilayhi mutuwa kaman wasa kuma barantana ma waɗanda ba su suhan ba su suka yi mutuwa su suka yi mutuwa yanzu mu dube mu anan magani nawa suka daga ce mu suke da hurhura ku sauce mutum uku ba ko mutum biyu suna makamanta wani duka sauran mine ne to wannan latijan da suka rayu yadda muke jin mu muka hiya wannan haka su suka su suka hiyawa ina sauran suke sun mutu kansu tsuwa sun mutu kansu tsuwa ba su tsara ba haka kuma kai ma za ka iya tayani ma zan iya tahiya yanzu kaga mutuwan da aka tamahi yawa ita ce matasa kawo matashi ya ɗauko inda zai fara cin duniya yadda ya kamata kawo sai mutu to wallahi in Allah maka rihin asiri kama kan karuwa maka kanka asiri sadaka jariya iya daga cikin abin da adam zai taimaka wa kanshi sai qur'anai kai wane ne abu mai tsoka zaka doka ka bada na kirki Allah san daga kake kama kanka Allah taimake mu manzala yake cewa ilmun ko mutum ya mutu ya bar wani ilimi yu'mal bihi ana aiki da wannan ilimin min ba'dihi a bayan shi har Allah ne da kasa in dai wannan ilimin naka akwai sauran shi ana saurari yanzu misali ba karatu ake ba kawai sallaka ka zo ka doka ya zamanto kai ka dora ma kanka kawai dokan karatun nan zaka tsara su tun daga darasi na farko har na karshe ya zamanto a taskance su a umma ana tura musu suna saurara suna amfana duk inda karatun nan zai ta yi a dalilin wayarka da ka aje ka doka ka shiga cikin wannan aikin akwai ayyuka da yawa na alheri Allah taimake mu مالك أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والطبراني في المعجم الصغير وابن عبد البر في جامع بيان العلم وإسناده صحيح كما قال المنذري في في الترغيب sai mu tashi dalili na uku da malam zai ambata insha Allah ta'ala a darasi na gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم